الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ما شاء الله
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin mai albarka na kware a wannan garin mai albarka na buza ba don komai ba sai don tunatar da kawunan mu al'amarin da ya shahi abinda Allah ya halice mu don shi shine musulunci sakamakon ziyara da muka kawo ta uwantaka a wannan garin mai albarka na buza muna fatan Allah ya ƙara ma wannan garin albarka da mutanen cikinsa a kamar yadda yake al'ada ce ta musulmai kuma musamman musulmai wanda suke bin tafarki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka haɗu da juna to haɗuwar tasu ba za ta tai a banza ba face sun amfanar da kawunansu kamar yadda ya tabbata a tarihin magabata sahaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa man iktafa ala atharihim da wanda suke koyi da shi sun kasance idan suka haɗu da juna kamin su rabu ɗai zai ce ma ɗai ala uhdi laka hadiyya shin ba za ka so in yi maka wata kyauta ba sai ya ce eh ina so so da yawa idan na faɗi wannan sai in ce in a lokacinmu ne a yanzu mutum ya ce ba zan yi maka kyauta ba jiran yake ka sa hannu a cikin aljihu ka huddo wata jikabi ko jikabiyar ka damƙa mishi to amma su idan suka ce shin kana so ba zan yi maka wata kyauta ba in yace eh abin da yake jira shine qala Allahu qala rasuluhu abin da yake jira shine ya tunatar da shi maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu kyauta ko amfani da ya kai wannan ga wanda ya san muhimmancin wannan kenan tsarabar da na zo muna da ita shine a durusu tauhid fi suratul fatiha darussan da za mu amfanuwa da su na tauhidi a cikin suratul fatiha ma'ana suratul fatiha ta kumshi darasi mai girma na abin da ya shahi tauhidi kaɗaita Allah da bauta wanda shine asalin musulunci kamar yadda ya ke ba abu ɓoye a gare mu tauhidi shine lamuni na musulunci domin idan aka ce musulunci shine alistislamu lillahi bit tauhidi walin qiyadu lahu bit ta'a musulunci shine miƙa wuya ga Allah da yi masa biyayya da tauhidi da kaɗaita sa a wajen bauta duk yadda mutum yake kiransa kansa musulmi idan dai har baya da tauhidi yana sunan musulmi yana tsahi yana sunan musulmi amma kuma ba ruwansa da al'amarin da ya shahi musulmai ba ruwansa da bin dokokin Allah maɗaukakin sarki to tabbas musuluncin nasa bai cika ba in musuluncin bai rushe ba gaba ɗaya to yana akan gaba ta rushewa kenan tauhidi shine abu mafi girma da ya kamata a ce kowannenmu ya yi ƙoƙari ya tabbatar da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu lamunin cewa lamuni na ka shiga aljanna shine tauhidinka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yake cewa a lan yakhludan nar man kana fi qalbihi habbata khardalin min imanin ba zai taba dawwama a wuta ba duk wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai koda da ƙwayar zarra ta imani ma'ana shi tauhidi in kana da shi kamar kana ma kanka wani lamuni ne na shiga aljanna duk wanda yake da tauhidi ko da zunubansa sun kwashe sa zuwa wuta to a ta dai zai shigo a cikin aljanna za a sasha aljanna domin allah maɗaukakin sarki ke cewa inna allaha لا يغفر أن يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
جزاكم الله خيرا وانا آية إذا تفسر من وانا حديث إنما الله صلى الله عليه وسلم Allah baya gafartawa a haɗa sa da komai a cikin bauta ma'ana duk wanda ya mutu yana shirka to kaman ya samu kansa shamaki ne da shi da aljanna da shi da aljanna hal abada Allah ya ce duk wanda ya haɗa wani da shi a wajen bauta ma'ana ya shirka to haƙiƙa ya rungumi babban laihi wanda babu wanda ya kaisa ashe kishiyar haka shine duk zunubin da kake a duniya in dai bai kai shirka ba to in ka mutu ana sa ran ko da ka shiga wuta da ƙarshe a huddo ka daga wuta a kai ka aljanna dalilin tauhidinka amma duk aikin da za ka yi in dai har ba ka da tauhidin nan komi nagartar wannan aikin komi ko yanda Allah yake son wannan aikin to aikin banza ne irin su ne Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura irin wa'annan su ne Allah madaukakin sarki ke cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu zo ga ayyukan wasu mutane sai mu mayar da shi kura a bar shekewa su wane ne su ne wanda suka yi ibadar ba don Allah ba za mu iya ba da misali da kahurai Allah ya yi alkawali duk wanda ya kyautata zai kyautata masa to amma kyautatawar ta sha bamban akwai wanda in yi aikin alkhairi Allah zai kyautata masa a nan duniya amma a lahira baya da rabon komai su ne kahurai akwai wanda idan suka yi aikin alkhairi sai Allah ya saka musu tun anan duniya kuma lahira ya saka musu wannan su ne almuhsinun akwai wanda za su yi sai Allah ya kyale su sai a lahira ya saka musu dukkan su dai wa'annan guda biyun musulmai ne misali Allah maɗaukacin sarki yana son adalci Allah yana son tausayi Allah yana son taimakawa zaka ga ko akwai daga cikin kahure wanda suke da wannan siffar kaga kahuri ne amma akwai kyaukyawan ɗabi'u kahuri ne akwai tausayi kahuri ne akwai taimako kahuri ne akwai adalci wa'annan ayyuka Allah yana son su kuma Allah ya alkawali wanda ya aikin alkhairi zai saka masa to su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari su sai Allah ya saka musu da abin da suke na alkhairi a tun anan duniya wannan ita ce hikimar da ta sa kaga kasashen kahurai sun yi kasashen musulmai ni'ima domin kyautatawar da suke yi Allah yana bijiro musu da yaton a nan duniya da sun mutu shi kenan ba su da wani rabo domin su rabonsu bakin duniya don su yadda da lahira ba ita kuma lahira wa yake amfanuwa da ita shine wanda ya imani da ita shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin kahure yake cewa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ranar da za a gitto kahurai akan wuta sai a ce musu dadin ku kun kare sa a duniya fal yawma tujzauna 'adhabal huni ayo ba ku da wani sakamako in ba azaba ta wulakanci ba me yake nuna muna dukkanin wanda ya kyautata Allah zai saka masa ko da kahuri ne amma kyautatawa ta lahira ba mai samun ta sai wanda yake yayi imani da Allah sai mai tauhidi wannan me yake nuna muna mahimmancin tauhidi da hatsarin shirka to karatunmu shine wanne darussa ne za mu samu na tauhidi a cikin suratul fatiha kenan da farko alarma zai karanta muna wannan surar daga farkonta zuwa ƙarshe ko kuma mu karanta aya ta farko a cikin surar sai mu fassara sai mu je aya ta biyu har zuwa ƙarshen ayoyin wannan surar insha Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan alaramma ya fara wannan surar da bismillahir rahmanir rahim da farko sunan wannan surar shine suratul fatiha wannan surar tana da sunaye masu yawa kai a cikin alkur'ani babu surar take sunaye masu yawa kamar suratul fatiha al'imamu suyuti rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sana al'itkan fi ulumin qur'an ya zayyano kusan sunaye 25 na suratul fatiha akwai ka'ida kuwa wajen malaman tafsiri suke cewa kathratul asma'i dalatun ala sharafil musamma duk abin da kaga yana da sunaye mai yawa to yana nuna darajarsa ne a ɗabi'ance da kaga abu yana da sunaye mai yawa to yana nuna darajarsa ne misali larabawa zaki a wajensu yana da sunaye fiye da suna ɗari raƙumi a wajensu yana da suna fiye da suna ɗari don mi don saboda darajar shi allah maɗaukakin sarki yana da sunaye fiye da nawa fiye da ɗari za mu zo a wajen wannan bangaren wani ya ji na ina ce hera ɗari ko to ba su da ma iyaka sunayen Allah maɗaukakin sarki za mu zo dai a wajen bayanin su don me yasa Allah yake da wannan sunayen don saboda me don saboda darajarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye yana da alƙabu masu yawa don me yasa don darajarsa to haka ita ma wannan surar dalilin darajar ta yasa take da sunaye masu yawa za mu ɗauko kaɗan daga cikin sunayenta mu ɗan fassara sai mu wuce daga cikin sunan wannan surar mafi shahar shine suratul fatiha ko kuma fatihatul kitab don me yasa ake ce mata al-fatiha li'annahu yuftatahul qur'anu biha domin idan ka bude alqur'ani ita ce surar da tur surar ta farko da zaka fara haduwa da ita da yawa mutane sun sun dauki suratul fatiha ba komai ba zaka gani in mutum ya zo ya karanta suratul fatiha ba a ma damuwa amma da ya jayo can tsakiyar qur'ani sai kaga an bashi hankali ana hausa yake cewa ido wakin raina wanda nake gani kullum ko a dan ka iya ta kullum kana karanta ta shikenan ka to baka san da cewa ba alqur'ani babu surar ta kai wannan surar daraja daga cikin sunanta ana ce mata ummul kitab ko ummul qur'an uwar alqur'ani ta yi kowace suna girma a cikin alkur'ani don me yasa ake ce mata uwar alkur'ani li'annaha bi masabati talhisil qur'an domin ita wannan surar kaman resume kin alkur'ani ne in kana so kaga takaitawan alkur'ani kaga resume kin alkur'ani to karanta suratul fatiha al-imam ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala yake cewa ulumul qur'ani thalathatun nau'in ilimi na alqur'ani kala uku ne yace alqur'ani gaba ɗayansa ilimi guda uku yake karantar da mu sai yace sai ce tauhidun wa tazkirun wa ahkamun alkur'ani ya kumshi ilimi guda uku na farko shine tauhidi na biyu shine tunatarwa kamar tarihin annaba da za a rika bada ko kuma tunatarwa game da lahira da abin da ya kama da haka sai ce wa ahkamun shine hukunce hukunce na ibada yace wannan sune ilimi guda uku da alkur'ani ya kumsa to suratul fatiha ta kumshi wa'annan ilmukan guda uku tauhidun wa tazkirun wa ahkamun to mu mun ɗauki ɓangare guda na tauhidun tauhidin da ke da kwai a cikin suratul fatiha za ku ga alarama ya fara da bismillahir rahmanir rahim wannan bismillahir rahmanir rahim malamai sun yi saɓani game da har aya ce daga cikin ayoyin ƙur'ani ko kuma a'a ita aya ce mai zaman kanta malamai sun yi sabani mai yawa akan haka amma magana mafi inganci suratul bismillahir rahmanir rahim ba aya bace daga cikin ayoyin fatiha domin idan ka ce bismillahir rahmanir rahim aya ce ta ayo daga cikin ayoyin suratul fatiha yana nuna in ka karanta fatiha ba kai bismillah ba to sallar ka ba ta yi ba fatihar ka ba ta yi ba yana nuna in za ka yi fatiha dole sai ka bayyana bismillah kamar yadda ake bayyana sauran ayoyin to manzo Allah yake sallah anas ya ce manzo Allah yana buɗe sallarsa karatu in yana bayyanawa wanda ake fara ji shine alhamdulillahi rabbil alamin ashe da bismillahi fatiha aya ce daga cikin fatiha da ammi da bismillahi kin ma ita ma ammi an bayyana ta shi yasa wanda suke da ra'ayin cewa bismillahi aya ce daga cikin fatiha shi yasa su in suna karatu har bismillahi suna mi suna bayyana ta su ma suna da adillakin su an gane da kyau ko amma dai wannan shine magana wadda take mafi inganci wadda aka yi aiki da ita bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangijin halittu wannan ayar za ku ga ta fara da lafazi na alhamdu dukkan yabo da godiya wannan kalimar ta alhamdu Allah yana son ta sosai shi yasa za ka gani a cikin alkur'ani surori da yawa Allah ya buɗe su da alhamdu da alhamdu da alhamdu kalima ta alhamdu kalima ce da ake so musulmi ya rika lazimtarta kada ka yadda wuni ya wuce baka ga wannan kalima ba ta alhamdulillahi ya zo a asar wanda yake yana da rauni qila qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtarun dukkanin wani abu mai daraja da ba a fara shi da bismillah ba to baya da albarka shi yasa fatiha aka fara ta da alhamdu aka fara ta da bismillahir rahmanir rahim Qur'ani gaba ɗaya kowace sura za a fara ta da bismillahir rahmanir rahim to kai ma al'amarin ka gaba ɗaya ka fara da bismillahir rahmanir rahim in ka ƙare alhamdulillahi rabbil alamin godiya ga Allah da na ƙare wannan aikin zaka ga abubuwa zaka ga addu'o'i da yawa sai mu zo Allah ya koya mana bis alhamdulillahi rabbil alamin godiya ga Allah ubangijin halittu tasbihi da zaka gani alhamdulillahi alhamdulillahi alkhairi ya same ka kace alhamdulillahi shari ya same ka ka ce alhamdulillahi duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu duk halin da kashe kan gare alhamdulillah in alkhairi ne alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in sharri ne alhamdulillahi ala ala kulli halin wannan shine kenan wani mai hikima yake cewa alhamdulillahi in a'ta wa in haruma حمدا يليق به بدءا ومختتما كم نعمة حملت في طيها نقما ونقمة حملت في طيها نعمة نرضى بما حكم المولى ونقبله فإنما الخير والشر فيما فإنما الخير فإنما الخير فيما كان قد حكما ما ليك كويا منا مكسن تشكودي يوشا أغوديا alkhairi ne sami mu ko sharri domin da yawa alkhairin da zai samu mu sai kaga kuma da ƙarshe sharri ne ya sami mu amma sai ga da ƙarshe ma alkhairi ne alkhairi ne ya same ka sai ga da ƙarshe ashe ma alkhairin sharri ne ba kenan sai ce mu yarda da duk abin da Allah ya hukunta muna in alkhairi ne in sharri mu ce alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ta kumshi abin da ake ce ma tauhidul uluhiyya eh tauhidur rububiyya domin tauhidi kala uku ne to wannan sura ta kumshi gaba ɗayan irin su ta kumshi tauhidur tauhidur rububiyya me ake ce ma tauhidur rububiyya shine ka yarda da Allah shine mahalicci shine mai jujjuyi al'amurra idan kuka ji a cikin akwai arrabu kalima ta arrabu arrabu shine ubangiji idan kuma an ce ubangiji shine mai gida shine oga kwata-kwata wannan shine tauhidin da ta kumsa kuma irin wannan nau'i na tauhidi hatta mushrikai hatta kafirai sun yarda da wannan ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنا تؤفكون جزاكم الله خيرا kenan shi yarda da cewa Allah ne mahalicci ko ba shi ba hatta kafirai sun yarda da cewa Allah ne mahalicci Allah shi ne mahalicci shi ne Allah yake Allah yake bamu labarin mushrikai da zaka tambayi su wa ya halicci sama da ƙasa za su cewa me za su cewa Allah ne ya halicce su kenan a wannan mun samu tauhidi na rububiyya cewa Allah shi ne mahalicci Allah shi ne mai jujjuye al'amurra a cikin wannan ayar ta farko sai aya ta biyu Allah rabu malam ya ce الرحمن الرحيم jazakumullahu khairan a aya ta biyu sai Allah ya ce ar-rahmanir rahim ubangijin halittun nan shine ar-rahman ay rahmatun li jami'i rahmatun 'ammatun li jami'il li jami'il khalq Allah mai rahama ne rahama wadda ta yalwaci kowanne halittu ar-rahim mai jin kai ne ita kuma kalima ta ar-rahim malamai suka ce hiya rahmatun khassatun lil mu'minin ita wannan wata rahama ce keɓantacciya ta mutanen kirki kenan Allah mai rahama ga halittu gaba ɗaya sannan kuma mai jin kan mutanen kirki ashe bayan Allah yana da rahama ta kowa da kowa sai keɓance kuma wata rahama ta mutanen kirki ce an gane da kyau ko wannan shi da kenan a cikin wannan ayar mun samu tauhidul asma'i was sifat mun samu nau'in tauhidi na biyu wanda shine na uku a jerance amma a wannan surar an kawo shi a matsayi na biyu shine tauhidi na sunayen Allah da siffofinsa shine tauhidul asma'i was sifat me ake ne tauhidul asma'i was sifat shine dukkanin siffofi da sunaye wanda Allah ya siffanta kanshi da shi ka tabbatar ma Allah da wannan sunayen ka tabbatar ma Allah da wannan siffofin Allah ya ce ma kanshi al-malik to kada ka kira kowa da wannan sunan in ba Allah ba Allah ya siffanta kanshi Allah daga cikin sunayen Allah Allahu to kada ka kira kowa da wannan sunan in ba Allah ba anan nake faɗakar da ku da wani abu da wani muhimmin abu shine kalima ta Allahu kalima ce wadda an yi ittifaki a duniya babu wanda yake da wannan sunan in ba Allah shi kaɗai ba amma akwai kalimar da Allah ya yi tarayya da wasu a ciki shine ar-rabbu a wajen larabawa ar-rabbu mai gida ma ana ce masa rabbu rabbul bait an gane da kyau ko mai gidanka a wajen aiki kana iya cewa me yake da suna rabbi ai mai gidana to shi yasa wannan kalima ta Allahu ita ce kalimar da ya kamata in dai kana so ka kira Allah to ka kira shi da ita ta yi kowace don babu wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan yana daga cikin misali na yadda yake nuna muna kalima ta arrabu kowa ma ana iya kira da ita turawa suna cewa diye ita ce arrabu amma in ka ce allah ba su da mai sunan wannan amma in ka ce diye shi sa yan boko nake ba ku shawarar inda har za ku ambaci sunan allah kada ku ce diye don kuka ce diye to ko kiristoci za su yi tsammanin da nasu kuke masu bota ma gumki ma za su tsammanin da nasu kuke amma in kuka ce Allah an gane da kyau ko luwan shi a Allah kaka ce luwan shi a diye to wani diye kuma diye Allah ko diye jezi ko kuma diye mai yake da suna saniya ga masu bautar shanu amma in ka ce yaku ya tabbata ga Allah misali a lokacin jahiliya an yi wani mutum da yake da gumkinsa duk in zai hota sai ya ma gumkin wanka ya goge sai kawo abinci ya ashe a gaban gumkin don gumki sa ma abinci albarka in an dawo sai a ci abincin yanzu watanin ya ma gumki wanka ya aje sa a tsaye ya aje abinci sai kawai dila ya zo misali mu ce kare ya zo kare yana zuwa ya ci wannan abincin ya tumurmuje sa yana zuza jikinsa ga wannan gumkin gumkin ya haɗi ya tattake kuma haka gumtsin kuma haka karen ya tsarga ma gumkin hutsari ya tahiya tai yanzu yana dawowa sai isko Allah kwanci ya tattake ga hutsari a kansa sai ce a a rabbun yabulu tha'labanu bi ra'sihi laqad hana man balat alaihi tha'alubi yace wanshin Allah ne ubangiji ne kare ke ma hutsari yace aiko ba ubangiji ba ko mutum kare ya ma hutsari ai ya kaskanta ya zama to wulakantace balle a ce ubangiji to daga nan yace to ni yau daga nan daga nan na bar bautar gumaka in na samu wani Allah sai in rika bauta mishi tun wani lokacin musulunci bai zo ba kusan da abun ɗabi'a ce ko da ba a ce ko da musulunci bai zo da cewa ka bi Allah ba ka san da ba gumki ya kamata ka bauta ma ba ka san da akwai wani ƙari wanda yake na daban daga wanda lokacin ya bar bautar gumaka domin ko a lokacin jahiliya akwai akwai da yawa daga cikin su wanda ba su bautar komi su jiran suke su samu wani abu samu samu wanda zai zuwa ya bayyana musu abin abin bautar daga cikinsu akwai zuhair bin abi sulma ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan jahiliya ma'ana ku ba a ce maka ba allah shine allah ya kamata a ce kai ka tabbatar da haka akwai ne ɗan mai da suna ɗan kome yake allah allah ne wannan kalmar tana birge ne an gane da kyau ko wannan shine kenan ku ba a ce maka ba allah shine abin bauta ya kamata a ce ka gano da haka kenan a takaicen wa masu girma Ar-Rahman rahim tana nuna muna tauhidul asma'i was sifat. Tauhidi na sunayen Allah da siffofinsa. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'in nasman man ahsaha dakhala al-janna. Allah yana da sunaye ɗari ba ɗai duk wanda ya ƙididdige wannan sunayen ba wai ya haddace ba a'a ya haddace ya san ma'anonin wannan sunayen to Allah zai shigar da shi aljanna kenan ba hadda ba kawai Allahu arrahmanu arrahimu almaliku alqudusu assalamu da kace mishi kai menene alqudusu sai ce to qudusu qudusu ni dai ban san ko ni dai ba dai an ce a haddace ba na a'a ba ka haddace ba ka san ma'ana kidan bayan an haddace sai an san ma'ana Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya duk wanda ya haddace wannan sunayen to ɗan aljanna ne Allah zai shigar da shi aljanna wannan ba yana nuna sunaye ɗari ba ɗaya kawai ke ga Allah ba kamar yadda malamai suka tabbatar wannan yana nuna sunaye ne wanda suke Allah ya ambace su a cikin alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da, da, da, da ishara akan cewa suna ne na Allah amma bayan shi akwai sunaye da siffofi wanda suke ba su zo ba a cikin ɗari ba ɗakin nan kuma sunaye ne da siffofi na Allah maɗaukakin sarki malamai suna ce yadda zaka gane su sunaye ne wanda Allah kawai yake banta da su to su kuma sauran akwai wanda ko ba Allah ba ana iya siffanta wani da su misali na ar-rabb a cikin sunayen Allah guda 100 ba dai kaga ar-rabb ciki babu ar-rabb dan me yasa dan kuwa ma ana iya ce masa me ar-rabb to yanzu kun kun iya bambanta bambanta su ko sunayen nan 100 ba dai da wanda ba su ba wannan shine kenan muhimmancin sanin sunayen Allah madaukakin sarki shine suna taimaka ma mutum a wajen karɓar addu'arsa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walillahi al'asma'ul walillahi al'asma'ul husna fadi'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون جزاكم الله خيراً Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa Allah yana da sunaye kyawawa fadu'uhu biha to ku roƙe sa da wa'annan sunayen sai Allah ya ce ku bar waɗanda suke kutsawa suke wuce gona da iri game da sunayen Allah a nan za mu zo mu faɗakar da wani abu Allah ya ce ku bar waɗanda suke wuce gona da iri a wajen sunayen Allah da sannu Allah zai shigar da su aljanna zai shigar da su wuta suwaye suke wuce gona da iri a wajen sunayen Allah su ne wanda ba su sanya ake amfani da sunayen ba shi ne wanda zai zo ya kama suna guda na Allah kawai yana haɗi yana ihu yana yana ɗibgaggaba wannan duka wuce gona da iri ne a wajen sunayen Allah maɗaukakin sarki ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya Allah yace ku roki ubangijinku kuna masu kankan da kanku kun ba kuna masu daga muryar ku ba wannan yana daga cikin wuce gona da iri a wajen sunayen Allah maɗaukakin sarki baya daga cikin ladabi ka zo kana kiran sunan Allah gatsau haka ko ma'aifinka ne aka zo ana kira hakan ga ba za ka ji daɗi ba to ina ga Allah maɗaukakin sarki kenan daga cikin wuce gona da iri a wajen sunayen Allah shine rika ambatar su hakanan ba cikin natsuwa ba kuma akwai wani kuskure da muke shine sai a baka wani suna guda a ce kawai kai ta ambatar shi misali a da akwai masu raba yaran zaku yaran zaku yaran zaku yaran zaku yaran zaku kowa ya san ma'anar yaran zaku aiko me ar-razzaq a duk bahaushe ya san da ka wannan anya ba daga arziki ba ne a gane ko to yaran zaku yaran zaku baya daga cikin ladabi na amfani da sunayen Allah kawai ka faɗi suna guda kawai a'a idan ka faɗi sunan sai ka biyo da buƙatar yaran zaku ya mai arzita wato me zai maka yaran zaku irzuquni in kana so aka amfana da sunan an gane da kyau ku ya rahmanu irhamni ya shafi ishfini ya kai mai warkarwa ka warkar da ni kinan duk wanda ya ce maka ya baka suna guda na Allah ya ce kai ta maimaita kai ta maimaitawa za ka samu biyan bukata a bai baka mahita ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba kinan yana da kyau in har kana so ka yi amfani da sunayen Allah ka sanya ake amfani da su amfani da sunayen Allah a wajen addu'a yana jayo karɓar addu'a. Masu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ji wani mutum a masallaci yana addu'a ya ɗaga hannu yana Allah ka bani kuɗi Allah ka mini kaza Allah ka mini kaza Allah ka mini kaza sai manzon Allah ya ce ajila haja wannan ya yi gaugawa bayan ya ƙare sai manzon Allah ya ce idan kana da buƙata a wajen Allah ka ambaci sunan Allah ka yaba sa ka yi salati a gare ni sannan sai ka bijiro da bukatar ka Allah zai karba maka kinan wannan shine shi yasa duk wanda kaga wajen addu'a yana ambato sunayen Allah yana kawo to ka rika cewa amin dan kai ma zaka san biyan bukatar ka na akwai magana ba a shi da ke ko na kinan wannan shine yawa masu girma kinan sunayen Allah madaukakin sarki amfanin su sune shine sanin su zai ƙara maka sanin kima da daraja ta Allah maɗaukakin sarki bayan wannan kuma sanin sunayen Allah amfani da su a wajen addu'a abu ne da yake samun maka garantir da lamuni na karɓar addu'o'inka idan kuka lura a cikin wannan surar akwai sunaye guda hudu da aka ambato na Allah maɗaukakin sarki ina so ku zano mini wannan sunayen sunayen da aka zano na Allah a cikin wannan sunayen a cikin wannan surar aha aha ar-rahman mun samu ar-rahman ar-rahim al al-malik aha ar-rabb ba za mu sashi a cikin bai cikin sunaye 100 ba dai a babu alhamid tunda bai zo da lafazin alhamid ba alhamdu dai yazo na sauran guda a a a to mu ɗauko alhamdulillahi aha to alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik a kai ashe ba mu kai kuna da gaskiya ba mu kai na ukun ba shine malik an gane ko malik malumai suka ce wannan sunayen guda hudu da Allah ya zano a cikin wannan surar su ne jawami'u asma'illahi husna wannan sunayen guda hudu a cikin su ne aka cira to gaba ɗayan sunayen Allah maɗaukacin sarkin nan guda ɗari ba ɗaya da aka zano idan muka ɗauki malik mamallaki Allah ya ce kulillahu قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا kun ga a ƙarƙashin malik sai aka samu a cikin malik aka za aka za aka tsamo sunan arrazzaku domin mai arzitarwa kenan shi ya mallaki arzikin yake mi yake arzitarwa kenan idan ka rike wannan sunayen guda hudu da suka zo a cikin wannan surar ta fatiha su ne sunayen da suka tattara gaba ɗayan sunaye na Allah maɗaukakin sarki shi yasa suka zo a cikin wannan surar ta fatiha wadda muka ce ita ce rejime ita ce takaitawar in kana so ka ga takaitawar alkur'ani to ita ce wannan surar a takaicen uwa masu girma Allah yana da sunaye kyawawa mu kiri Allah da wa'annan sunayen kun mu kira su yanda ya dace mu kira kuma yana daga cikin hanyar da zaka iya ka saman ma kanka wata hanya wadda takan iya dalilin ta ka shiga aljanna shine haddace wa'annan sunayen da sanin ma'anarsu Allah ka ba mu ikon yin haka Allah mu aya ta gaba maliki yawmiddin a aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako mamallakin ranar sakamako wace ce ranar sakamako ita ce ranar alkiyama domin ranar alkiyama tana da sunaye masu yawa a alkur'ani akwai cikin sunayenta yawmuddin an gane da kyau ko akwai yawmut taghabun akwai yawmul qiyama yawmul jama'a sunaye dai ga sunan da suka zo a cikin alkur'ani shi ma yana kasratul asma'i dalatun ala sharafil musamma dan girman alkiyaman nesa take da sunaye masu yawa yawmuddin ranar sakamako me ake ni da sakamako ai ranar da za a saka ma kowanne da abin da yayi gadan gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u mai hikima yake cewa gobe ba gobe asabar ba gobe alkiyama za a saka ma kowanne da abin da ya aikata ce wanda ya kyautata zai ga kyautatawa wanda ya munanta kuma zai game kuma zai ga muni Allah ya kiyashe mu wannan ayar kenan ta kumshi al-imanu bil yawmil akhir a cikin tauhidi wannan ayar ta kumshi imani da ranar ƙarshe mutum ba zai taɓa zamantowa musulmi ba sai ya yi imani da ranar alkiyama me ake ce ma imani da ranar alkiyama shine ka yi imani ka ƙudurta da cewa lalle akwai wata rana wadda allah zai tayar da mu bayan mun mutu a yi sakamako ka ƙudurta da cewa lalle wannan duniyar tana da ƙarshe in ma baka ga ƙarshen duniyar ba to kai rayuwarka za ta zo ƙarshe aiko shine nake cewa wai masu cewa mu kiyaman nan tun yoshi ake cewa za ta zo za ta zo tun kakanninmu su ma sun ce an ce za ta zo za ta zo gashi har mu ma mun tsuwa ba ta zo ba to sai a ce masa sai a ce maka yanzu kakannin naka ina suke suna a raye sun mutu ko to su sun ga kiyamar su ko ba haka bane suke cewa man mata qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu to shi kiyama shi ta tashi domin duk wanda ya mutu zai ga alkiyama kamar yanda ka san mutane ne suke guda biyu guda yana kwana guda yana holke yanzu wanda ya kwanan nan zai ga sahiya kamar ƙibtawar idanu shi kuma wanda yake holke ko zai game zai ga lokacin ya yi tsawo ko to haka ne misalin alƙiyama ga wanda suka mutu da mi da wanda suke raye kuma kowa duk wanda ya mutu haka zai gani alƙiyama duk wanda ya mutu haka zai gani alƙiyama don haka mu ne muke ganin nisa alƙiyamar wannan shine kenan innahum yarawnahu innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba Allah Allah ne alqur'ani alqur'ani ne in kana karatun alqur'ani zaka yi rayuwa mai dadi wallahi duk wani abu da mutum zai kawo maka na wani shubha game da alkiyama Allah ya riga ya bada amsa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida suna ganin alkiyamar nesa take wa narahu ونراه بعيد ونراه قريبا mu kuma muna ganin ta kusa kusa take wannan shine kenan kenan ko alkiyamar ba ta tsaya ba kai in ka mutu alkiyamar ka ta tsaya ba za ka taɓa zamantowa musulmi ba sai ka yi imani da ranar alkiyama kuma wai shi imani da ranar alkiyama ba faɗi ba ne fa imani da ranar alkiyama abubuwa guda biyu ne abubuwa guda biyu ne al'i'tiqadu wal amal ka kudurta cewa kiyama za ta tsayu na biyu sannan ka yi ƙoƙarin aikin da zai tseratar da kai a wannan ranar ko ka yadda da alkiyama in dai baka ƙoƙarin aikin da zai tseratar da kai daga gare ta daga wannan ranar to kamar baka yi imani da ita ba ne wannan shine kenan domin ya za a ce ka yadda da abu amma baka ƙoƙarin ka same shi tare da ta kuma ka san dole zai riske ka wannan shine kenan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala idan kuka lura a cikin faɗinsa a ra'aita alladhi yukadhibu bid-din sai ce fadhalika alladhi yad'u al-yatim baka ga wanda suke karyata da ranar alkiyama ba kun ga sai ba a kawo ma kahurai ba sai aka kawo a'a wanda su sun ce musulmai ne amma wasu ayyuka suke yi wanda suka saba ma neman alkiyama kin sai Allah ya kawo su domin tun kuɗi maraya daga haƙinsa ba kahurci bane an gane da kyau ko amma kuma sai Allah ya kawo su a cikin wannan shirin wannan shine kenan kinan uwa masu girma daga cikin abinda sura wannan sura take karantar da mu shine imani da ranar alkiyama babu wanda yake karyata alkiyama in ba kahuri ba Allahu subhanahu wa ta'ala ya sifanta mana kahurai daga ciki yake cewa za'amal ladina kafaru za'amal ladina kafaru allan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكبا مثال كهوري da yanda suke karyata alkiyama yake za'amal ladina kafaru allan yub'athu kahorai suna riye cewa ba za a tayar da su ba bayan sun mutu sai Allah ya ce kul kace bala ƙarya suke wa rabbi na rantse da ubangiji na latub'athunna tabbas sai an tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan kuma sai an baku labarin abinda kuke aikatawa idan sun ƙaryata alkiyama dan saboda suna ganin abu ne mai wahala sai Allah madaukakin sarki ya ba su misali da me ya ba su misali da rayukansu akan cewa wanda ya halicci halittar shin ba zai iya tayar da ita ba tabbas ko wanda ya yi abu zai iya gyara sa in ya lalace to shine sai Allah madaukakin sarki ba da wannan misali kenan wannan sura tana koyar da mu tana karantar da mu imani da ranar alkiyama imani da ranar alkiyama kai da muka gayi shine in kayi imani da ranar alkiyama a ga wannan a cikin aikinka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sadaukar da rayukansu a wajen kare wannan addinin don saboda sun yi imani da ranar lahira ne daga cikin misali an zo a yakin ohot za a gwabza a fage na yaƙi a kowane ɗaya daga cikin sahabbai yana ɗauke da ɗiyan dabinansa zai tamna kamin a fara gwabzawa sai ce a ra'aita ya rasulullah in kutiltu fa aina ana ba ni labari ya manzon Allah a yau ya kashe ni ina nake sai manzon Allah ya ce masa an tafi aljanna a aljanna za a je da kai sai ce wallahi in na tsaya cin wannan dabinan ya bata mini lokaci ya kutsa qatala fa qutila yayi yaki da karshe a kashe shi kuma manzon Allah ya ce ya tabbata aljanna ya tabbata aljanna rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جزاكم الله خيرا wannan su ne wasu mazaje da suka gaskata Allah alƙawalin da suka masa kowanne daga cikin mu'anan yayi ma Allah alƙawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari wanda kuma aya ta tabbatar da wannan labarin shine da Allah ya halicci annabi Adam ya suranta siffofi ta dukkanin wanda zai zo a duniya daga cikin yan adam a cikin tsatsansa sai ya ce alastu bi rabbikum وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين jazakumullahu khairan la ilaha illallah wannan ayar bayanin ta kenan da Allah ya suranta halittar 'yan adam a cikin tsatson annabi adam sai ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala shahidina suka ce ya Allah mun shaida eh kai ne ubangijin mu kai zamu bauta ma sai Allah ya ce to na yi haka ne wa an taqulu yawmal qiyamah dan saboda kada gobe ku zo ku ce mini ai mun manta da wannan kenan na tuna muku tun kuna cikin tsatson ku duk wanda ya zo kamin ya zo sai dai ma Allah alkawali shi yasa Allah yake siffanta kafurai da maciya amana yake siffanta wanda suka kafurce ma Allah da azzalumai yan saba alkawali turawa suna ce musu yan fidel wannan shine kenan yan uwa masu girma a takaice dai imani da alkiyama shine ka rika kokarin abin da zai tseratar da kai a ranar alkiyama kin Allah ka ba mu ikon yin haka na gaba
إياك نعبد وإياك نستعين a aya ta hudu ina ce ta hudu ce ko iyaka na'budu iyaka na'budu kai kadai muke bauta ma wa iyaka nasta'in kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako wannan ayar tana tabbatar muna da tauhidu al-uluhiyya me ake ce ma tauhidul uluhiyya shine ta bauta ga Allah madaukakin sarki to nan ne rigimar take kahurai sun yarda da Allah shine mahalicci amma matsalar take ina ne aja'ala al-alihata ilahan wahida su dan me za a ce abun bauta guda ne eh mun yarda Allah ya halicce mu to amma bai kamata a ce shi kadai za a bauta ma ba a wata ayar suka ce innama na'buduhum innama na'buduhum yuqarribuna إن إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى jazakumullahu khairan masu bautar wani Allah ya ka tambaye su eh mu mun yadda da Allah shine abin bauta abinda muke bauta ma dama dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ne to in ba wauta ba an ce maka saki reshe ka maganye da Allah ba gaskiya aka nuna maka ba ai kun gane wannan Hausa ko saki reshe ka maganye ai yawa saki ganye kama reshe yanzu ka ce kai kana, kana bin wane ne ko kana bauta ma wane ne don ya kusantar da kai zuwa gawa Allah ko to sai Allah ya ce maka saki reshe saki ganye saki wannan kama, kama asalin an ganye da kyau ko wannan shine kenan shi yasa misali idan ka ɗauki masu bautar annabi isa da cewa ai dan dan Allah ne so da yawa sai in ce dan Allah in ba wauta ba yanzu ga uba ga ɗa kuma kun yarda wannan shine shugaba to mi annabin ɗa kuma ga asalin a yanzu wanda ya riki babba shi ke da lamuni ko wanda ya riki ɗa a wanda ya riki uba wanda ya riki mai gida wanda ya riki uba kwata-kwata wannan shine kenan shi yasa idan ka ga mutum yana musulunci ya koma kiristanci ko kahurci to tabbas ka yi masa kabbara ta toshewar basira shi yasa a yadda ƙididdiga ya bayar ba a taɓa samun mutum musulmi mai ilimi ba da ya bar musulunci ya koma kiristanci ko wani addini duk wanda kaga ya bar musulunci to ɗai cikin biyu ne in ma jahili ne ko kuma a'a son abin duniya ne ya kai sa amma shi dai kansa a cikin zuciyarsa ya san menene me ya san menene gaskiya ya san waye ya kamata a bauta ma kina a wannan ayar kana tabbatar da abin bauta wanda ya dace a bauta ma ba kowa ba shine Allah kina wannan ayar kama kana tabbatar da la ilaha illallah ba abin cancanta da bauta sai Allah kuma a cikin wannan ayar shi ta nuna muna a cikin bautar ba a yi ma kowa duk abin da yake na Allah ne sai Allah shi kadai shi kadai za ku nemi taimakonsa in kuna cikin bukata neman taimako kala biyu ne taimako kala biyu ne akwai taimakon da babu wanda ya isa maka shi in ba wa ba in ba Allah ba akwai taimakon da akwai wani yana iya maka shi to duk abin da yake babu wanda ya isa ya maka shi in ba Allah ba to baya halatta ka nemi wani ya maka wannan bukatar bil misali ya tadhil maqal mutum ne baya aihuwa sai ya zo yana roƙon wani wani da Allah ka bani aihuwa wani kaza ka bani aihuwa dan Allah za a ce yana da hankali ko bai da hankali a bai da hankali domin waye sai ya bada aihuwa Allah babu wanda ya ba da aihuwa in ba Allah ba kenan kun ga da yace haka yayi shirka in ma ya kudurta wanan nan yana iya bashi aihuwa to wallahi ya kafirta domin ya jingina ma wani abun da babu wanda isa isa in ba Allah ba manzo Allah ke cewa idza sa'alta fas'alillah idan zaka roko ka roki Allah shi kadai kada ka roki kowa wa idza sta'anta idan zaka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako ga Allah shi kadai ko da annabi kada ka nemi taimako a gare sa annabin shi ya faɗi haka annabin shi ya faɗi haka yace in za ka neman taimako ka nemi taimako ga Allah kada ka nemi sa ga kowa ko ni kada ka nemi taimako na in baka da lahiya kada ka ce wani ya baka lahiya ci Allah ya baka lahiya wa idza sa'alaka ibadi anni وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كوهر الله هبو دتكي باسي كاجي كان وهالر واني إمنا الدعاء با كيما كان كالله يتي كيوكي wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka da ni a kusa nake su roƙe ni zan biya musu buƙatar su ba sai ka roƙi wani ba ba sai ka yi kamun ƙahwa da wani ba kai kan ka roƙi Allah madaukakin yayi alƙawari zai karba maka dalilin sabkar wannan ayar malamai suka ce shine kahurai ne suka eh, me yake da suna wasu daga cikin mutanen ƙauye ne suka zo suka ce ya rasulullah aqaribun rabbuna fanunaji an ba'idun fanunadi Allah Ubangijinmu kusa yake mu rika zuwa muna kai kokenmu a wajensa ko kuma nesa yake mu rika ɗaga murya in za mu roƙonsa sai Allah ya sabkar da wannan ayar ka ce Ubangiji na me yake da suna Ubangiji kusa yake yana karɓa kiran mai kira in ya kira sa kinan wannan ayar tana tabbatar muna da me wannan ayar tana tabbatar muna da Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ake bauta ma kuma zuwa gare sa kawai ake neman taimako kuma ake roƙonsa wannan ayar kenan muka ce tana tabbatar muna da tauhidu al'uluhiyya kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani abu ba Allah sai mu zo aya ta gaba اهدنا الصراط المستقيم جزاكم الله خيرا آية تبير الله مدوكاكين سركيتي اهدنا الصراط المستقيم إذا كان رؤو كمان كاتي الله كشري يدمو زوا غهنيا المستقيم مديديتيا أتكين ونن آية كمان كان تبتد دا الإيمان بالقدر إيماني دا قدرة دومين وايكي شرير الله wa kuma yake wa kuma in ya ga dama zai iya batar da kai shine Allah kina a cikin wannan ayar akwai imani da kaddara kaman kana roƙon Allah ya kaddara maka shiriya ne domin babu wanda ke shiryarwa in ba Allah ba babu wanda ya isa ya shiryar da wanda ya bace in ba Allah ba to a wannan ayar kana roƙon Allah ya shiryar da kai dan ka san kaddara shiriya da kishiyarta gawa take ga Allah take shi yasa idan muka lura a hadisin nan mai tsawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin yanda ake halittar dan adam a ƙarshe sai manzo Allah ya ce fa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun am sa'idun za a umurci mala'ika ya rubuta daga cikin abin da zai rubuta dan wuta ne ko dan aljanna to a wannan ayar kana roƙon Allah ya kaddara kai dan menene kai dan aljanna ne domin kaddara a hannun Allah take imani da kaddara ɗaya ne daga cikin abubuwan da in mutum yana da su to rayuwarsa za ta yi daɗi hankalinsa zai kwanta ba zai ta da hankali ba a cikin wannan hadisin da muka kawo na sai a rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna a gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wallahi wannan hadisi in na karanta sa ɗan gaba na haɗuwa yake kuma duk musulmi ya kamata in ya karanta wannan ayar ɗan gaban sai rika haɗuwa kuma alama ce ta tsira in Allah ya so a gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi ya ce innal abda la ya'malu bi amali ahli aljanna حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيأمل بعمل أهل النار فيدخلها إنا لله وإنا إليه راجعون باوا زي زي ركين أيكين الخير يتين أيكين إبادة har sai ya masa saura kiris ya shiga aljanna sai littahi na kaddarawa da aka ce dan wuta ne ya riga sa sai ya aikin yan wuta sai ya me sai ya fada a cikin wuta wallahi wannan akwai tashin hankali ashe idan kana bisa kan tafarki madaidaici dan kana gani kana sunna kana aikin alkhairi wallahi kada wannan ya ruɗe ka na cewa a'a ku ku yan aljanna ne a'a shi yasa ɗaya daga cikin magabata ina tsammanin abu huraira ne lokacin da ya zo mutuwa sai yana kuka aka ce masa ya za ka yi kuka bayan rayuwarka gaba ɗai ka abokance ta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni a yanzu na maraita ne a bisa kan wani tudu yana a cikin magagin mutuwa ne ya ce na maraita a bisa kan wani tudu wanda yake in gangaren dama ne na gangara aljanna ne in gangaren hagu na gangara wuta ne to ban san wani Allah zai kaddara mini in gangara ba Allah ka kaddara mu na gangarawa a aljanna wallahi musulmi ba ya da wata natsuwa in ba ya ga kafarsa a aljanna ba shi yasa akwai ɗaya daga cikin ma'aifanmu da yake yawaita mai ana malam a rika hutawa sai ce ai mu ba mu da hutu in ba mun ga kawahunmu a aljanna ba to haka magabata suke wa abudu rabbaka hatta ya ati ya kal yaqin ka bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka wadda ita ce ƙarshen abin da zai tabbatar maka da makomarka duk yadda kake mutunan kirki kada kada ka taba tsammani ko kuma kada ka taba rinjaye zaton cewa kai dan aljanna ne sai a ƙarshe kuma sai manzon Allah ya ce wa innal abda la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhulaha mutun zai iya rika rayuwarsa aikin sharri aikin 'yan wuta har sai ya yi saura kirsi ya shiga wutan a ƙarshen rayuwarsa sai ya yi aiki na alkhairi ya yi aiki na aljanna kuma sai ya shiga aljanna wannan kuma yake nuna muna ashe kada dan kaga wani yana akan bata kai kana akan daidai ka riƙa munanta masa zato in dai musulmi ne fa ka riƙa munanta masa zato ce ai suwa na 'yan wuta ne baka san kai kanka ba ina zaka baka san rayuwarsa ba domin manzo Allah yake cewa innamal a'malu bi khawatimiha karshen Allah yake dubiya karshen ka ya kasance to kuma akwai masu dogara da wannan su ce ai karshe Allah yake to kai ka san karshen ka ka ce karshe Allah yake kallo ka san karshen naka a baka sani ba to kinan lamuni ga mutum shine ya kasance kullum a cikin shirya kuma yana daga cikin abin da yake jawo mummunan karshe ko da ko a ce kana bisa kan hanya ta kwarai shine tuba da tadda tuba tuba da tadda tuba Allah yana gani sati ba zai wuce ba face sai na samu wani da zai tambaya ta malam wayya hukuncin mutunan da yake aikata layi sai ya tuba kuma ya koma sai ya tuba kuma ya koma kun mafi yawancin masu min wannan tambayoyin samari ne to bari in gaya muku hatsarin tuba da tadda tuba shine yana jayo ƙarshe Allah ya hushi da kai Allah dai ya ce zai karbi tuba in kai tuba ko? To amma kana yi kana koma kana yi kana koma kamar wasa da Allah ne. To ƙarshe Allah yanda yake shi ne sai ya ƙyale ka, sai ya mahana ka tuban, sai ya haramta maka tuban, sai ka mutu akan abin nan da kake yi. Idan na kawo wannan akwai wani misali, akwai ɗaya daga cikin manyan malamai da ake ce Khalidur Rashid hafizahullahu ta'ala a lokacin ina yawan sauraron muhadarorinsa yake ba da wani labari wanda wallahi ya tada min da hankali wani mutum ne wanda yake yace makarancin alkur'ani ne yana da ilimin addini daidai gwargwado ya iya karatun kur'ani sai ya kasance shi abin da ke birge sa shine zina mutum ne mai son zina yanayi yanayi sai ya tuba an kwana bi kuma sai ya koma yanayi yanayi ya tuba ya tuba tuba irin wanda yake na gaskiya kuma sai ya kara koma ko da yake da kaga tuba an da kaga tuban mazuru to ba a yi tuba na gaskiya ba shi tuba na gaskiya in an yi shi ba a komawa ko an koma ko sai in talallabiya ce ta sha kuma za a komo yanzu haka yake yi idan to yanzu sai Allah maɗaukakin sarki jarabce sa da rashin lahiya na wanda bai ma iya tahiya ma neman matan yanzu da Allah ya jarabce sa da rashin lahiya sai ya tuba ya ɗauko alkur'ani ya buɗe alkur'ani ya ce ya Allah don darajar wannan alkur'anin Allah ka bani lahiya sai Allah ya bashi lahiya ya warke yanzu bayan ya warke kuma lokaci ya tahi kuma sai ya koma akan abin da yake yi yanzu ya koma kuma Allah ya ƙara jarabta su da rashin lahiya wallahi wannan alama ce wata Allah yana son shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum in Allah ya so mutum to jarabta shi yake yi idan ka kana sabo Allah na jarabtar ka yana son ka ne dan ya zamanto maka wa'azi ka me ka tuba ga na uku da ya koma ya tada tuban ya kamu da rashin lahiya di ya lalace ya kwanjame da ka zo ganinsa in ka masa kallo guda baka iya masa na biyu yanzu malamin da ke ba da labarin ya ce na zo ganinsa ne sai ya ce mini wane ina cikin tashin hankali ya ce tashin hankali na ne sai ya kwashe labarinsa gaba ɗaya ya basa ya ce yanzu zaman da ake wannan tuban da na tada na uku ne allah ya jarabce ni da rashin lahiya ya ce sai na yi abin da na saba yi na ce a hudu ne a tsakiyar gida da daddare a kamini alkur'ani ya ce an ɗauko alkur'ani an kamini na buɗe alkur'ani na gaba ni ganin komi sai horar takarda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi hushi da shi kuma Allah ya ce yana ɗauke yana daga cikin tashin alkiyama ƙarshen duniya Allah zai ɗauke alkur'ani rubutun Allah zai ɗauke amma takardun ga suna amma ba ku ganin rubutun to shi kenan tun yanzu ma alkiyama shi ta me ta tsaya ya buɗe alkur'ani babu ma alkur'anin balle ce ya Allah da daren sha dan ba qur'ani yake rike ba me yake rike takardu yake rike yace yana faɗa mini wannan maganar sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce wani ban san abin da zan maka ba ya tashi ya ce yana kai kohor gida aka kira wasu aka ce aiwa na ya cika ya ce to allah raka taki gona wannan shi ne kenan me ya ja masa wannan mummunan ƙarshe shine tuba da tadda tuba wallahi mu ji tsoron allah in mun san abu laihi ne mu yi tuba tuba wanda ya dace kana yi kai ta yi ka tuba ka koma ka tuba ka koma wallahi yana jayo Allah ya hushi da kai kina a takaice wannan surar idan kana yi kana tabbatar da kaddarar shiryuwa da da kishiyarta na Allah ne madaukakin sarki kaman kana imani da kaddara ne muka ce kuma imani da kaddara shine kwanciyar hankalin musulmi domin in ka yi imani da kaddara to ka san duk abin da ya same ka to daga wane ne daga Allah ne in sharri ne a tunaninka kai za ka yi tunanin alkhairi ne Allah yake nuhi domin Allah yake cewa wa asa an tuhibbu shay'an كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون jazakumullahu khairan idan kana karatun wannan ayar to za ta ƙara tabbatar maka da imani da ƙaddara Allah ya ce takan iyuwa ku so wani abu sai ya kasance sharri ne a gare ku takan iya kuma ku kyamaci wani abu sai ya kasance me sai ya kasance alkhairi ne a gare ku shi yasa manzo Allah yana daga cikin abin da yake faɗa ma Allah ya ce a alkhairu biyadaika wa sharru laysa ilaika ma'ana Allah alkhairi ake jingina masa ba a jingina ma Allah me sharri duk abin da yake hitowa daga wajen Allah alkhairi ne sai dai jinginar sa zuwa gare ka ne kai zaka iya dokan sa me alkhairi ko ka doke sa a sharri bil misali yatadhi al maqal yanzu mutun ne zai yi rishin lahiya idan mutun yi rishin lahiya shi a tunaninsa menene kaddara ta sharri ce ko ta alkhairi a sharri ce ga mutun ko mu doke ta a zahiri kayi rishin lahiya alkhairi ne ko sharri yawa a ganin ka sharri ne ko amma a wajen Allah alkhairi ne ta wace hanya domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin e hatta shakatun yushakuha illa me yake da suna ghafara Allah lahu min khatayahu babu wani damuwa da za ta samu mutum ko wata cuta kai hatta kayama da za ta sokarsa face dalilin wannan Allah ya kankare masa zunubi kaga Allah ya kaddara maka rishin lahiya dan saboda ya gafarta maka me zunubanka kina a wajen Allah wannan rishin lahiyar menene alkhairi ne shine wa sharru laysa ilaika duk abin da kaga ya fito da wajen Allah to alkhairi ne sai dai kai ke mai yuwa ka dauke sa sharri ne yanzu misalin karuna da yake a tarihinsa ɗaya daga cikin kasurguman talakawa ya roki annabi Musa Allah ya bashi me ya bashi arziki yanzu da Allah ya bashi arziki shi a ganin shi menene alkhairi ne amma da ƙarshe arzikin shi yayi dalilin me shi yayi dalilin halakarsa shi yasa duk abin da kaga Allah ya kaddara maka to ka ɗauke sa ka sa a cikin kanka kai alkhairi ne wallahi in ka sa kanka akan alkhairi ne zaka ga rayuwarka ta tahi eh ba ku zo ba a wajen muhadarar mata na bada wani labari wanda yake mai tasiri sosai awai mai tashi mala yace awai mai tashi don labarin yana da muhimmanci sosai shine wani bafade ne da sarkinsa ba bafade bane waziri ne to shi wazirin ɗabi'arsa duk abin da ya faru sai ce khairan insha Allah alheri ne in Allah ya so duk abin da ya samu sai ce alheri ne in Allah ya so yanzu wata ran sai hannun ɗan yatsan sarki sai ya gunce jini yana zuba sai ce sarki khairan insha Allah sarki alheri ne in Allah ya so wannan kalimar sai ta bakanta ma da sarki rai ya ce in ji mu ɗan yatsa na ya cire kuma ka ce mini alheri ne ya ce ku liƙe mini shi ya ce a liƙe shi sai ya ce sarki khairan insha Allah alheri ne in Allah ya so aka je da shi gidan kasa aka liƙe to sarki yana da al'ada duk sati duk juma'a yana huta wajen hutawa a daji yanzu wata juma'a ya hutu a daji sai ya yi nisa daga gari to kuma yana cikin tahiyyar nan a bakin kogi sai ga wasu mutane sun biyo sa suka kama sa ashe su wannan mutanen suna bautar wani gumki ne gumkin kuma aljani ne wanda duk shekara ana yanka masa mutum a bakin kogi suna kama sarkin nan suka da niyyar za a yanka ma aljani za a yanka ma gumki aljani wannan wannan wannan sarkin suna diba kamin a yanka shi ku tsaya ku diba kun san kun san sharadin wasu an diba in mutumin baya da na kaso aka diba to bari mu gani baya da wata tawaya suka ce kai ashe na kasashe ne bai da dan yatsa to ku sake shi tahiya ta shikenan ya tahi sarki yana tahiya fara yace a huddo mini waziri na a huddo mini waziri waziri na zuwa sai sarki ya kwashe labari ya basa sai ce khairan insha Allah alheri ne Allah ya so yanzu sai sarki ya ce to ni abin da ya bani mamaki lokacin da na ce a sanya ka kaso kuma sai ka ce alheri ne Allah ya so ya ce to ai sarki abin da baka sani ba ai duk in za ka tahiya balaguran da ni kake tahiya ko to lokacin da suka kama ka da suka ga wannan dan yatsan da a ce ina tare da kai ni kun bani da nakasa yanzu da ni za a mi yanzu ka liƙe ni kenan ba ni tare da kai balle abi jama'a ku ce khairan insha Allah wannan shine kenan kun ga imani da kaddara kenan wallahi wannan darasi ne sosai wannan yana daga cikin manhaji na alkur'ani me ke suna yin Allah ya zai gaskiya Allah ya ba da labari don ya kasance kamar wa'azi ga mutane haka manzo Allah yana irin haka kenan imani da kaddara shine kwanciyar hankalin musulmi wannan shine bambancin musulmi da kahuri yanzu idan kuka diba a statistikin da aka yi a duniya an kiyasta cewa babu kasashen da ake samun mutum ya sisi don kansa alintihar mutum ya kashe kansa kamar kasashen turawa kasashen da muke dibi sun yi kowa mai jin daɗi da arziki ko to su ne kasashen da aka yi samun mutum in ma ya sha kai yawan samun kashe kai da ake samu mutum ya kashe kansa don suna ganin kamar aibi ne mutum ya zo ya hwado daga kan bene ana nunowa ana cewa ƙasarsu mutum ya kaza sai da aka buɗe likita a ƙasashen turai likitar me aikinta shine in kana so ka kashe kanka ka zo a maka allura ka mutu lami lahiya lau ba sai ka tona wa mutane asiri ba ana kilga ma ana cewa ƙasashen mutane na hwadowa da saman bene an gane da kyau ko ka bincika a google za ka samu wannan likitar har ma musallai za a baka na wanda daga sunan an musu allura wai ta mutuwa an gane da kyau ko to sai ya nuna mana ashe ba daɗin ba ne ke sa ka samu me ka samu kwanciyar hankali shine imani da kaddara don me yake sa suke kashe kansu shine suna neman wani abu ba su samu ba sai su kashe kansu kenan ba su yi imani da mi ba da kaddara kamar yadda za a samu a cikin musulman ma wasu daga cikin masu matattar zuciya an sha samun 'yan mata ko samari wai don bai samu baka ba ya kashe kansa ko ta kashe ganta asara bi babu ba ka ga bakkin ba ka ga rayuwar wannan shi ne kenan babu aljanna kuma ko jazakumullahu khairan kun ga kari kenan babu aljanna domin manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe kansa Allah zai ce ba darani abdi ila nafsihi bawana ya riga ni zuwa gare sa ba shi ya halicci kansa ba ni na halicce sa kenan ni ya kamata a ce na karbe sa lokacin nake so shi kuma ya riga ni kenan ya min karambani to fa haramtu lahu aljanna na haramta mishi aljanna kuma abin da ya kashe kanshi da shi za a yi ta mishi azaba a cikin wuta wannan shine kenan kenan a takaice ne uwa masu girma mu kasance masu imani da kaddara amma kuma al-imanu bil qadr la yunafi al-akhdh bil asbab imani da kaddara baya kore riko da sababi me ake cema da riko da sababi ba da an ce ba kasance ka imani da kaddara shikenan ka zo ka zamna kana zaman fada an gane da kyau ko baka je ka nemi aiki ba a kai ai in Allah ya kaddara za mu yi kudi za mu yi kudi kuma kullum kana nan kana buga shayi to wannan buga shayin shi Allah ya kaddara ba zauna kai ta buga shayi wannan shine kenan shi yasa yana daga cikin labarin Umar yake cewa ala la ya ƙa'adan na ahadukum ani talabi kada wanda ya zamna baya neman arziki fa kada wanda ya zamna yana Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda kada mutum ya ce Allah ka arzuta ni bai tashi ne ma ba alhali ya san da sama ba ta ruwan kuɗi sama ba ta ruwan zinare da azurfa balle ya ce ya tsinta ya je cikin daɗi ya je ya kashe kenan akwai riko da sababi wannan shine kenan kenan shi riko da sababi shine zaka kama hanya in Allah ya kaddara zaka samu sai Allah ya sare maka a cikin wannan hanyar Hausawa ke cewa Allah ya ce tashi in tanye ka wannan hadisin Bahaushe ne kuma hadisi ne wanda yake da kyau ma'anarsa tana da kyau akwai wani resharsi da nake yi na al-amsalul hausawiyya al-muttafiqa lil ahadith an-nabawiyya wasu daga cikin karin magana na hausawa da suka yi daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko akwai kuma kishiyar wasu daga cikin karin maganan hausawa da suka saba ma da suka saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da suka saba ma kun musulunci daga cikin wannan karin maganan suke cewa idan gemin dan uwanka ya kama da wuta sai manakarwa ko a ba haka yake ba idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to kama ka kashe mishi wannan shi ne addini an gane da kyau ko sai in wata fassara za a maka a'a idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to ya zaman to maka wa'azi ka zan yayyafa fama naka ruwa ko da yake fassara ba ta hiya wancan dai shine daidai idan gemin dan uwanka ya kama da wuta kama mi ka kashe mishi wani mai hikima yake cewa idza sha'a al-hariqu bi baiti jarin fa baituka qad yasiru ila as-sa'iri wa man yakhdhu akhahu fi ar-razaya yazallu ala az-zabani bila nasiri yace duk wanda yake taimaka ma dan uwansa lokacin da yake neman taimako to shi ma Allah sai ya ki taimaka masa lokacin da yake neman taimako kuma asalin wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kace uwa masu girma wannan aya tana nuna mana imani da kaddara sai aya ta ƙarshe Allah mu siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاكم الله خيرا آية تكرشي تونا سورة سي الله يكتوا صراط الذين أنعمت عليهم hanyar waɗanda kai ni'ima a kansu ma'ana da kace ya Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya sai kace ya Allah hanyar ita ce hanyar da hanyar mutanen da kai ni'ima a kansu an gane da kyau ko suwaye Allah ya ni'ima a kansu su ne wanda suka yi imani da Allah alladina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani suke tsoron Allah madaukakin sarki su ne waɗanda Allah ya ni'ima a kansu kenan hanyar waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu ghairil maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda aka yi hushi a kansu ma'ana ba hanyar waɗanda ka yi hushi da su ba mafi yawan malaman tafsiri sun tayi akan cewa ko ittifaqi ma a wajen malaman tafsiri shine al-maghdubi alaihim humul yahud yahudawa su ne wanda Allah ya hushi da su me ya jayo Allah ya hushi da su li'annahum alimu wa lam ya'malu bima alimu domin sun yi ilimi ba su yi aiki da abin da suka sani ba daga cikin abin da yake jawo Allah ya hushi da kai shine ka sani kuma kake aiki da sanin yanzu misali wancan mutumin da muka bada labari Allah ya hushi da shi ko dan me yasa dan ya san abin amma kuma ya kime yake aiki da shi yana take shi to wannan shine abin da ya jawo Allah ya hushi da Yahudawa dan sun san da Annabi Isa da yazo gaskiya ne amma suka ki imani da suka ce dan zina ma ne karshe la ilaha illallah sun san da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma da yazo suka ki imani da shi Allah ma sai da ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma dan kin gaskiya suka ki imani da shi to sai Allah ya hushi da shi wannan yana nuna muna daga cikin abin da yake jayo hushin Allah shine take sani ka san abu lahi ne kuma ka ci gaba da yi idan muna faɗin haka ba muna cewa ba ku zaman to kawan mala'iku a'a dan adam ajizi ne a hadisi ma Allah ya ce da a ce yan adam ba sa kuskure da na shahe suna zo da wanda za su yi kuskure kuma su tuba domin ina son masu tuba to amma a koda yaushe aikin mutum alkhairinsa da shirinsa ake dibi wani mai hikima yake cewa man zallazi ma sa'aqattun wa man lahul husna faqat wane ne bai taba yin laihi ba kuma wane ne komi nasa daidai ne kina kowa na kuskure amma sai dai kada ya kasance shine al'adarka in ka san kuskure ne ka komo ka gyara Allah yana son haka wala dallin kuma ba hanyar wanda kai hushi da su ba malaman tafsiri suka ce ad-dallin ko kuma ad-dallun humun nasara su ne nasaru dan me yasa su kuma batattu ne li'annahum lam ya'lamu domin su su ma nemi ilimin ba shi yasa su aka siffanta su da batattu kinan ɗan uwa masu girma wannan ayar kana roƙon Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya hanyar mutanen kirki ba hanyar yahudawa da nasaru ba wannan ayar tana tabbatar muna da alwala'u wal bara shine abinda ake cewa alwala'u wal bara a cikin aqida a cikin tauhidi me alwala shine ya kasance ko da yaushe kana jibintar mutanen kirki son mutanen kirki son Allah ya shirya da kai cikin mutanen kirki zama da mutanen kirki albara shi kuma shine yin baran-baran ga dukkanin wanda suka bin Allah maɗaukakin sarki daga cikin babban misali na alwala walbara ya kasance kai abin da kake dibi ga mutum shine shin shi yana bin Allah musulmi ne to shi ɗan uwanka ne masoyinka ne shin wannan makiyin Allah ne ko ɗan uwana ne to maƙina ne nima don haka zan so musulmi akan ɗan uwana na jini matuƙar shi ba musulmi ba ne shi ne ma'anan alwala walbara jibintar mutanen kirki jibintar musulmi jibintar mumunai da kuma nisantar koyi da jibinta da kahurai ya zo allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi aya tana da tsawo ina ga kuma lokaci ya tego na dan mu kada mu ja lokaci ayar Allah madaukakin sarki ko kuma Allah ranka like muna da ita to la tajidu qauman لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah ka sanya mu a cikinsu malamai suka ce dalilin sabkar wannan ayar shine daga cikin dalilanta domin tana dalilai domin aya za ka iya samun tana da asbabun nuzul masu yawa to daga cikin dalilan sabkar wannan ayar aka ce shine a abu kuhafa ne ma'aifin abubakar ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kami domin shi ma da ƙarshe ya musulunta ya zagi manzon Allah a gaban abubakar abubakar bai san lokacin da ya naushi ma'ayin nasa ba har sai da ya hwaɗe ya shi labari ya zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya ababakar ma hamalaka ala zalik me yasa kai wannan ya kai abubakar sai manzon Allah ya ce masa manzon Allah yana da damar ya ce haka don shi haƙƙinsa ne aka ce an gane da kyau ko kenan shi na damar ce ya yayi haƙin nasa amma shi abubakar dole ne a gaban inda yake ba manzon Allah me ya ba manzon Allah kariya sai abubakar ya ce ai manzon Allah an yi rishin sa'a ne a kusa na ba takobi da na cire masa kai waye yake faɗa ma wannan magana waye yake cewa da takobin na kusa da ya cire masa kai ma'aifinsa sai Allah ya sabkar da wannan ayar don ya ƙara tabbatar da abin da abubakar ya yi sai ce la ta ji da kawoman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa samun mutanen da sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba yuwaduna man haddallahu wa rasuluhu suna soyayya da wanda suke ƙiyayya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa samun mutanen da suka ce sun yi imani da Allah ba kuma suna soyayya da mutanen da suke maƙiya na Allah da manzansa sai Allah ya ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko da ko iyayensu ne ko ƴan uwansu ko danginsu matukar dai sun ki Allah to su ma za su ɗauke su a matsayin me a matsayin maƙiya wanda shi ake ce ma albara baran-baran da dukkanin wanda yake Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shibintar dukkanin wanda yake shi musulmi ne mutunan kirki duk mabin manzon Allah ya kasance kana son shi kana hihita shi ga wanda ba shi ba ko da ko a ce dan uwanka ne matukar bai bi shi yasa babu yan uwantakar da ta yi daraja kaman al-ukhuwa at-tiniyya al-ukhuwa al-islamiyya yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantaka mafi girma ita ce in uwantaka mafi girma don haka in uwa masu girma wannan surar ta fatiha ta karantar da mu darussa na tauhidi kusan darasi guda shidda wanda muka gani na farko tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya kadaita Allah da bauta na biyu ta karantar da mu tauhidul asma'i was sifat ta Allah a wajen sunayensa da sifofinsa duk suna wanda yake na Allah kada ka jingina ma kowa shi in ba Allah ba daga cikin misalin wannan shine Allah shine wanda ake neman warakarsa to kada ka zo a wajen kabarin wani kana neman ya baka lahiya in kai haka saba ma wannan tauhidin na gaba shine me yake da suna al-imanu bil yawmil akhir wannan surar tana karantar da mu imani da ranar alkiyama muka ce imani da ranar alkiyama abubuwa guda biyu ne ka yadda da kiyamar za ta tsayu kuma ka rika kokarin abin da zai tseratar da kai a kiyamar na uku muka ga al-imanu tauhidur rubu tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah a wajen bauta waccan na farko shine yadda da Allah shine mashibin shine mahalicci shine ubangiji na biyar shine al'imanu bil qadr wannan sura tana nuna mana imani da ƙaddara na ƙarshe shine wannan sura tana karantar da mu alwala wal bara ya kasance duk mutum musulmi wanda ya kira kansa yadda ya kasance musulmi ka jibince sa ka sosa kuma yana daga cikin abin da yake jayo sababi na shiga aljanna soyayya a tsakanin musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dashi da sahabbai wataran suna zamne sai ya ce musu la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku kina sai ya nuna ashe cikar imanin musulmai shine kasance suna son junansu suna kokarin taimaka ma junansu masalul muslim masalul mu'minina fi tawadduhim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة mu kasance masu son yan uwanmu masu kyautata ma yan uwanmu zato mu kasance da nisantar mummunan zato ga yan uwanmu mu kasance masu ba junan mu uzuri mutum yayi kuskure ka bashi uzuri kai ma sai Allah ya rika baka uzuri muna fata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله لا لا تيزو لا لا تكون كل كل سبياني أعوذ بالله من الشيطان